بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam yau muna sha biyu ga watan jimadal ula hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shidda ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata muna cikin kitabul itiq mun karanci hadisin bin Umar Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata da shi kanshi muka tsaya qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man a'taqa shirkan lahu fi 'abd fa kana lahu ma ma malun yablughu thamana 'abd quwima qimata 'adl fa a'ta shuraka'ahu hisasahum wa 'ataqa alayhi al-'abd wa illa faqad ataka minhum ma ataka haka ne ko muttafaqun alai hadisin wannan bayanin shi ya gabata kuma kan ruwaya ta Imam al-Bukhari da Muslim zamu tashi قال المؤلف رحمه الله ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستصعي غير مشكوك عليه أكنكو imam bukhari da muslim wancan hadisi na bayani hadisi abdullahi dan umar na bayanin cewa wanda suke tarayya da wani bawa a cikin wani bawa misali mutum biyu suna tarayyar bawa da suka sayi ɗaya ya so ya sai da ya ɗiyautar da bawan shi ɓangaren shi to sai ya ɗiyautar da shi idan iya da kuɗi sai a wa bawan nan sauran kuɗi ya cikawa wancan kuɗin shi sai zamanto ya ɗiyautar da bawa gaba ɗaya in kuma ba haka ba to ya ɗiyautar da ɓangaren shi bawa iya nan rabi da rabi rabi ɗa rabi bawa mun gane ko sai wannan ruwaya ta imam bukhari da muslim qala al muallif rahimahullah ya ce wala huma an abi hurairah radiyallahu anhu hannu suna da ruwaya daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wa illa kuwima alaihi in ba haka ba to sai a mai kuɗi bakin abin da ya ɗiyautas wasu tusiya ghairu mashkukin alaihi kuma sai a sanya shi a sanya wannan bawa ya je ya nemo abin da ya saura a kan shi biya amma da sharaɗin idan ba zai wahala ba kun gane ko idan zai wahala to sai a bar shi a rabi da rabi rabin shi ɗa rabi bawa idan kuma ba zai wahaltar da shi ba to sai a ba shi dama ya je ya nemo kasan wancan wanda bai ɗiyautar da ɓangaren shi ba sai a daidaita sai ya biya wannan bawa an samu sabani tsakanin malamai akan lafazin wannan da sai istusiyyakin wannan mafi yawancin malamai sun ta akan cewa lafazi ne na mudraj kalma ce wadda aka shigar da ita a cikin wannan hadisi daga kuma imamu qatada ya shigar da ita domin ya sabawa sauran almajirai wanda suka rawaito wannan hadisi sai dai kuma kasancewa imam bukhari da muslim suka rawaito ta na nuni cewa ba idraji bane ba lafazi ne wanda ya zamanto ingantacce malamai sun yi ƙoƙarin haɗa wannan ruwayoyi a kan cewa idan ya zamanto baya da kuɗi shi wancan wanda ya ɗautar da ɓangaren shi baya da kuɗi to sai wannan bawa ya kokarta ya je ya nemo da kanshi ya biya wannan kuɗi da sharaɗi idan ya zama to ba zai wahala ba na'am قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره قال an samu wani hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yake kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da mutuncin shi ƙara tabbata gare shi yace la yajzi'u waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fa yashtariyahu fa ya'tiqa rawahu Muslim da baya sakautawa mahaifin shi game da ni'imar da ya mai na haifuwa game da ni'imar da ya mai na cancana da kulawa da tarbiya ba zai iya sakauta mashi da wannan ni'imomi da ya mishi ba har sai lokacin da ya same shi ya tsince shi iya bawa ya saye shi kuma ya diyotar da shi qala fihi dalilun ala annahu la ya'taqu alaihi bi mujarrad shira malam yace wannan hadisi akwai dalili kan cewa baya diyotar da shi baya zama da ɗantacce ba da kawai don ya sayi shi kai tsaye wa annahu labudda mani itikad ba'da itiqai ba'da yace dole ne sai an sai ya diyautar da shi bayan shi itiqai itaqi ba'dahu wa illa wa ila hadha zahaba al-zahiriyya zuwa wannan tafarki dai zahiriya mazhabin zahiriya suka tayi akan cewa kamar yadda lafazin hadisi ya faɗi sai ya same shi iya matsayin bawa kuma ya sayi a lokacin sai diyautar da shi sai ya sayi mahaifin ya diyautar da shi a lokacin nan ne ya sa kauta mai domin babu wata ni'ima da mutum zai wa mutum yadda ni'imar da za ka samu ka tsinci mutum a matsayin bawa ka diyautar da shi domin ka ba shi mutuntaka ka diyautar da shi ka sanya shi rayuwa ka daidaita shi da kowa ɓangaren hukumci da ɓangaren so da ɓangaren ‘yanci na abin da yake so ya yi nam wa zabal jamhuru ila annahu ya atiku bi nafsi shira yutaku bi nafsi shira mafi yawancin malamai suka ta akan cewa a'a kawai da zaran ya saye shi kawai ya zama ɗa ba sai ya ɗautar da shi ba inda ya saye shi to ya zama ɗa kuma dalilin su wannan hadisi wanda ya zo gaba hadisin samura قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر dukkan wanda ya mallaki an samu wani hadisi daga samura dan jundub wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace man malaka za rahimin dukkan wanda ya mallaki wani abokin dangantaka akwai ‘yan uwantaka dangantaka jini ta jini tare da su ya kasance wannan mutum uba ne ko ɗa ne uba an ce uba ya shiga kaka kakannin kakanni ɗiya jikoki sun shiga wa'in nazala jika jika jika ya shiga ‘yan uwa da ɗiyansu haka ‘yan uwan mahaifa da ɗiyansu banda ƴan uwan mahaifa ɓangaren mazaje domin su uban su guda daban gane ko to wannan su ma sun shiga ciki idan mutum ya mallaki ɗaya daga cikin wa'annan wanda ya zamanto rahim wannan zumunta ce ta haramci babu aure tsakaninsu fa huwa hurrun to wannan ya zama ɗa ko da bai yautar da shi da zaran ya an ce ya sayi shi ko to shikenan ya zama ɗa dalilan haka jamhurul ulama suka taya kan cewa ba wai sai ya ɗiyautar da shi wanda ya sayi mahaifin shi iya matsayin bawa ba sai ya da zaran ya sayi shi shikenan kawai ya zama da nam qala rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wal arba'atu da ashabu sunan wa rajjaha jam'un min al huffazi annahu mawquf mafi yawancin manyan manyan malamai sun taya kan cewa wannan hadisi mawqufi ne akan samura bin jundub nam mala ya yi dogon takhriji akan wannan hadisi kala rawahu ahmad wal arba'atu wa rajjaha jama'atun waqfa wa akhrajahu abu daud mawqufan min riwayat hammad wa mawqufan min riwayat shu'ba wa qala shu'ba ahfaz wa qala shu'batu ahfaz min hammad fal waqfu hina idhin arja ya ce hadisi ya kasance makofi shine mafi a mafi rinjaye wa akhrajahu aidan min tariq sa'id an qatada anna umar bin al-khattab qala man malaka al-hadith hal an samu na hadisi daga umar shi ma ya tsaye ya dangana da shi da umar bai dangana shi bai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala abu daud lam yuhaddith bi hadha al-hadith ila hammad wa qad shakka fihi ba wanda ya zantar da wannan hadisi sai Hammad kuma ya yi shakku a cikin shi. Kalibin Madini huwa hadisin munkar. Imam Ibn Madini ya ce hadisi ne munkari. Idan malaman hadisi suka ce hadisi ne munkari, hadisi ne wanda akwai nau'i na rashin gaskiya a cikin shi. Kalil Bukhari la ya sahu. Imam Bukhari ya ce wannan hadisi bai inganta ba. Rawahu bin Majah wa Nasa'i wa Tirmidhi wal Hakim min tariq Damra bin an Thawri عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال النسائي حديث منكر شما إمام النسائي ما يحكم حديث لمنكر وقال الترمذي لم لم يتابع آه الضمرة عليه وهو خطأ نعم ما لا يتشق بديد دوغون كاو دوغون تخريج وانا حديثي المهم abinda za mu fahimta a ciki shine kasance wannan hadisi magana ce ta Abdullahi bin Umar mawqufa kan shi da Samura بن جندب نعم قال المؤلف رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ست مماليك له عند موته لم يكن له مال غيره فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديد rawahu muslim an samu wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda muka gani imam muslim ya fitar da shi an samu wannan hadisi daga imran dan husain wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace wani mutum wani sahabi kuma mun bayani cewa jahala ta sahabi bata cutarsa an san sunan shi an san shi ba a san shi ba babu matsala a ciki a taka sittata mamalik ya ɗiyautar da bayan shi guda shidda lahu inda mautihi a lokacin da zai mutu kahin mutuwar shi gab da mutuwar shi sai ya ɗiyautar da wannan bayi na shi guda shidda lam yakun lahu malun ghayrahu kuma baya da wata dukiya wadda magada za su gada ko wadda za a mishi ayyukan binne shi a ɗauki nauyin binne shi sayan likafani da gina da abin da ya kama da haka duka wannan baya da komi sai wannan bayi fada'a bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kirawo wa'annan bayi fajazza'ahum aslasan sai kasa su kashi uku bibibi biyu aslasan thumma aqra bainahum ko kuma ya kafa su uku uku su uku thumma aqra bainahum sai yayi qura'a tsakaninsu yayi qura'a shi ne a rubuta diyauci ko bayanci ko kuma diyauci ya musu wannan fa'a ta ka sinai sai biyu suka ɗauko ɗiyar ‘yanci sai zamanto ya ɗiyautar da su wa a rakka arba'atan sai ya bautar da sauran ya bar su a matsayin bayi wa kala lahu kaulan shadidan manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mashi magana mai tsanani kamar yadda ya gaya ma sa'ad la'an tazara أهلك أغنياء خير لك من أن تتركهم يتكففون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عالة يتكففون قال له قولا شديدا رواه مسلم امام مسلم افتدى وانا حديث وانا حديث دليل ne قال دل الحديث على أن حكم التبرع في المريض حكم الوصية وانا حديث نانوني أكل حكم چن kyauta a lokacin halin rashin lahiya amma ana nihin rashin lahiyar da hankalin mutum iya tare da hankali shi ba lokacin da ya gigece ya huta daga hankali ba to irin wannan kyauta hukumul wasiya ana ɗaukar shi kamar wasiya ce mutum ya yi yun fazu min thuluth kenan ana ba da kashi ɗaya daga cikin kashi dukiya she kashi uku na dukiya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya diyautar da biyu ya bar guda hudu walaihi dhaba malik wa shafi'i wa ahmad zuwa wannan fada ce imam malik da anas da imam shafi muhammad bin idris shafi ya tahi wa ahmad bin hanbal suka taya kan wannan wa inna makhtalafu hal tu'tabaru al-qima am al-adad min ghairi takwin inda suka samu sabani lura ake da matsayin abin kimar shi ko kuma a adadin kawai misali da in abu ne na lissahi na dukiya rarraba za a yi a kasa shi kaza a bada ko kuma a kudi za a mai a bada kashe ɗaya na wannan kudi na'am anan suka samu sabani قال المؤلف رحمه الله وعن صفية رضي الله عنه قال أن سمونا حديثي دغ صفية وان يرضى الله تقار تبتا أغريش قال كنت مملوكا لأم سلمة ناكسن شباوة نا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت ستتي أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت تتي مشي zan ɗiyautar da kai, amma da sharaɗin ya kasance kawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hidima tsawon rayuwarka. Ƙala rawahu Ahmad, Imamu Ahmad ya fitar da wannan hadisi, wa Abu Dawud da Imamu Abu Dawud da wannan sa'i da Imamu Nasa'i wal Hakim da Imamu Hakim kuma hadisi ne Hassan. Mala yake cewa an safiyata radiyallahu anhu bisinin muhmala da sin wanda ba ta da diya ba shinun ba. فكاتب الشفية سفية بسن المهملة ففاء مثنات كما دفا وذاك ودا فاء مثنات تحتية كما دفا sannan kuma fa musannatin tahtiya sannan da ya wadda take da diya guda biyu ƙasa na'am fa nunun sannan kuma nun qala kuntu lafazi ne na in aka ga zahirin lafazi na mace ne amma kuma safiya sunan namiji ne mun gane ko kala kuma ba safiya ba ba da sad ba da sin kala kuntu mamlukan li ummi salama fa qalat a'tiquka wa ashtaritu alayka an takhduma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma isht قال الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق yace wannan hadisi dalili ne absa ingancin shartan ta hidima da bawa wanda aka ɗiyautar kina ya halitta ka ce mishi zan ɗiyautar da kai a bisa sharaɗin za ka yi hidima kaza kaza wa annahu yasihu taliq al-itqi bi shart kuma hallau ya inganta ya zamanto karata yadda ɗiyautarsuwa da wani sharaɗi sabanin ciniki ciniki duk cinikin da za ka yi sharaɗi to wannan ciniki lalatacce ne misali ka ce zan sai da ma abu kaza da sharaɗi amma kakka yi aiki da shi a wuri kaza ko kuma kakka sai da wani ko kuma kakka sai da shi kaga wannan sharaɗi wanda baya da amfani asalin abu in ka sai da shi mutum ya sayi mulkin shi ne shi yake da yancin ya yi tasarrufi ya yanda yake so amma in ka sa mai sharaɗi to wannan sharaɗi ciniki lalatacce ne bai yi to amma sabanin yau taswa tun da haƙƙinka ne wannan ba na wani ba babu wani abin da za ka nema sai dai lada ne za ka nema wajen Allah madaukaki to wannan sai ga kana da haƙƙin da ka ce wani zan ɗiyautar da kai amma da sharaɗi abu kaza abu kaza za yi kala fa ya ƙaubi wuku'i shart kenan sai wannan ɗiyautarsuwa ya abku da abkuwar wannan sharaɗi wa wajhu dalalatihi annahu alima annahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qarrara thalik kuma na fuska cewa abu ne da hujja ce dalili ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan kuma ya tabbatar da wannan abu sai zamanto sunna ce ta kaririya idil khidmata la domin shine aka hidiman wannan ta manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa ruya an umar annahu ataka raqiq al imara imarata wa sharata alaihim an yakhdimu al khalifata ba'dahu thalath sinin allo arwaito daga umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annahu ataka raqiq al imara ya ɗiyautar da bayi na imara wannan imara yanki na daula wannan kuwaitiya imariya imara wa sharata alaihim an ya khalifa kuma ya sharɗanta musu cewa su wa khalifa hidima ba'dahu bayan shi kenan bayan ma ya mutu za su wa khalifa da ya mamaye shi ba'dahu talata sinin za su mai hidima ta shekara uku idan sun yi haka nan shi kenan kuma sun zama iya wanda ya zama to babu wani nauyi a kansu kala fi nihayatul mujtahid ya zo a cikin nihayatul mujtahid lam yakhtalifu ala anna al-abda idha idha ataqahu sayyiduhu ala an yakhdimahu sinin annahu la yatimmu itquhu illa bi khidmati nan yace dukkan malamai sun hada ba su samu sabani ba akan cewa bawa idan aka idan mai gidan shi ya diyotar da shi ya zamanto ya sharɗanta mashi wata hidima cewa zai mai hidima tsawon shekara kaza to wannan iyan tasowar wannan batta tabbata sai bayan ya yi da wannan hidima da mai gidan shi ya faɗi wabi haza qalatil hadawiyatu wal hanafiya da wannan ra'ayi ne mazhabin hadawiya da mazhabin abu hanifa suka tahi akan shi قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق an samu wannan hadisi daga ummul mu'minin Aisha Siddiqa Aisha radiyallahu anha ibnatu Siddiq wanda ya zama tokiyar Siddiq sai wanda ya dala ta kara tabbata gare ta tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce innamal wala'u liman a'taq nauyi da zama mai gida da jibanta al'amari to ta wanda na bawa ta wanda ya ɗiyautar da bawan ne mun gane ko kinai zamanto misali da dai a ce wannan bawan nan bayan an ɗiyautar da shi ya samu dukiya to iya da gado wanda suke da in baya da magada wanda suka ɗiyautar da shi za su gaje shi kuma su za su ɗauki nauyin walicin shi da shugabancin shi da wanda abin da yake samu na nauyi ne to idan suka ɗiyautar da shi su suke da wannan haƙƙi kuma wannan hadisi ya gabata da kissa ta Uh, barira da, ma, da ma, masu gidanta kuma da aisha radiyallahu anha lokacin da suka rubuta mata fansa ta je ta kawo abu kaza aisha radiyallahu anha ta biya su ta ce amma da sharaɗin ni nike da walicin tunda fansar ki ne uh, sai suka kiya manzala sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari yayi khutba yace ina me ya samu wasu mutane za su yi sharɗanta abinda Allah madaukaki bai sharɗanta ba innamal wala'u liman ataka yace walici na wanda ya diyo tasmi قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an samu wannan hadisi daga Umar dan Khattab wanda ya Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira Allah da mun cin shi ƙara tabbata a gare shi yace الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوخر قال رواه الشافعي وصححه بن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ كما حديث حسن an samu wani hadisi daga abdullahi da umar wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ya ce wali ci tsoka ce kamar tsokan dangane layu ba ba a sai da wannan walici wala yuhabu kuma ba a kyautar shi mun gane ko ka diyautar da bawa kai kake da jibunta al'amarin to wannan jibunta ba za ka wa wani kyauta ba ka ce na baka kyautar walicin wani ko kuma na saida ma walicin wani domin kamar yadda ba za ka iya sai da walicin da wanda kuke da alaka da shi dangane na jini to haka ba za ka iya sai da ko kyautar walicin wannan na wannan bawa da ka diyotas na'am qala yaruddu anna fihima bi lafz naha annabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa an hibatihi kuma an loga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sai da walici ko kuma da kyautar shi akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi bin hadisi Abdullahi bin Dinar an ibn Umar daga hadisu Abdullahi dan Dinar daga Abdullahi dan Umar wa akhrajahu Muslim haka Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi min hadhihi tariq daga wannan hanya wa qala Tirmidhi ba'da takhriji hasanun sahih Imam Tirmidhi ya ce bayan ya takhrijin wannan hadisi ya ce hadisi ne hasan mai kyau ta wani ta wata hanya wa sahihun kuma ingantacce ne ta wata hanya daban a wannan gaba nan babi ya kare sai babi na gaba kalan mu'allif rahimahullah babu al-awwal babu mudabbar wal mukatab wa ummi walad babi wanda yake bayanin hukuncin mudabbar da al-mukatab da ummi walad menene ake cewa mudabbar suna ne na wanda aka yi aiki a kan shi ism maf'ul wa huwa ar-raqiqu alladhi ulqa itquhu ba'da mauti malikihi shine bawan da aka rataye yancin shi bayan mutuwan wanda ya mallake shi misali ya ce wane mutum ya mallaki bayi ya ce kun za ku zama ɗiya in kun zama ɗiya idan na mutu kinan bayan mutuwa ta kun zama ɗiya to wannan sai a ce mai mudabbar summiya bi zalika li anna malikahu dabbara amra duniyahu wa amra akhirati wannan an sanya mai wannan suna an ce mudabbar domin wanda ya mallake shi ya bayantar da al'amarin duniyar shi da al'amarin lahirar shi bayan mutuwar shi amma duniyahu fastimraru intifa'ihi bi khidmati abdihi bangaren a rayuwar shi na cewa zai ci amfanin yin a aikin zai amfanu da zarcewa amfanin bawa da hidima wannan bawa matsayin rayuwar shi wa amma akhiratuhu fa tahsilu thawabil itq kuma bayan mutuwa amfanin da zai samu shine ladan da zai samu bayan ya dalatar da shi wal mukatabu ismu maf'ul shi ma mukatab kinnan suna ne wanda aka yi aiki akan shi wa huwa raqiqul ladhi waqa'at alayhi alkitabatu shine ba wanda aka rubuta mishi fansa je ka ka kawo kaza in ka kawo kaza ka zama da kina yanzu bawa zai je ta nema a bashi daga zakka a bashi je yi wahala ya tattaro wannan dukiya ya kawo masu gidan shi sai zama to idan ya biya ya ya zama da wa haqiqatul kitaba ta'liqu itqil mamluki ala ada'i malan aw nahwa nahwahu min malikin aw nahwa wannan shine kuma tabbatar da wannan rubutu shine rata yadda bautan wanda itqil mamluk bautan wanda aka aka mallaka da cewa sai ya bada wata dukiya ko makamancinta ko dukiya ko ya yi aiki a matsayin dukiya min malikin daga wanda ya mallaka au nahawa ko kuma wanda ko makamancin shi misali makamancin shi ne zakka da za a bashi ko kuma wani sadaka da za a bashi ko abin da ya kama da wahiya nam wahiya ala khilafil qiyas inda man yaqulu innal abda la yamliku wannan kuma abu sa sabanin qiyasi ne ga wanda yake cewa ai bawa bai mallaki wani abu barantana ma ya bada to wannan ya fita daga cikin wannan salo na kiyasi domin shari'a haka ta ta bada dama kuma shari'a ta bada wannan dama ne domin ya zamanto bayi sun samu yancin kansu tunda Allah bai nahi bawa da bautar wani da Allah madaukaki ne shi yasa sai zamanto da wanda zai bautawa Allah madaukaki a bisa dokokin shi ita kuma ummu walad ita ce baiwar da aka yi sadaka da ita ya zama to mai gidanta ya yi sadu da ita har ta samu ɗa wannan sai a ce mata ummu walad na'am qala al mu'allif rahimahullah an jabir radiyallahu anhu anna rajulan min al ansari a'taqa gulaman lahu an duburin ولم يكن له مال غير غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لفظ البخاري للبخاري فاحتاج وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك صحيح حديث نين قنتتي أنسى مونا حديث لغا جابر دا عبد الله وان دا الله تقارى تبتا أغريشي cewa wani sahabi daga mutanen Madina sunan shi قال اسمه مذكور كما في رواية مسلم وتقدم في البيع من رواية أبي داود والنسائي أن اسمه مذكور واسم غلامه أبو يعقوب نعم suna wannan mutum mazkur ake ce mishi wannan wanda ya mallaki bawa sannan kuma sunan bawan ana ce mishi abu yaqub ya ɗiyautar da wannan mai bawa nashi shine yaqubu kenan yaqubu kenan kama kama yanda yazo a cikin muslim an duburin bi dammi dal al muhmala wa dammi al muwahhada wa sukuniha ko kace duburin ko kace duburin kawa dal rafa'a kuma kawa ba damma ko kuma kamata sukun wa sukun wanda ya zamanto kamar yace inna mutu kun zama ka zama mi ka zama da lam yakul lahu malun ghayrahu sai dai baya da wata dukiya kuma bayan wannan bawa nashi fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam labari sai zuwa manzo sallallahu alaihi wasallama ga wani can ya ce idan ya mutu bawan shi ya zama da alhali baya da komi wannan ita ce dukiyar shi kawai fa kala man yashtarihi minni manzala sallallahu alaihi wasallama ya dau hukumi ce wa zai sai wannan bawa daga wurina daga gare ni fashtarahu nu'aym bin abdullah nu'aym dan abdullah ya sayi wannan bawa bi 800 dirham da dirhami 800 hadisi ne muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kuma imam bukhari iya da lafz fahtaja sai bukaci dukiya ya zama to wannan mutum iya cikin bukata wa fi riwayatin nasa'i imam nasa'i da wata riwaya wa kana alaihi daynun wannan mutum a bashi akwai bashi akan shi wa ba'ahu bi 800 dirham sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai da wannan bawa da dirhami 800 fa atahu sai ya dauki wannan dukiya ya bashi wa qala iqdi daynak kaje ka biya bashin ka shine masu magana suke cewa in ana bin bashi ba kyauta yadda cewa abu ba wannan ba amma kyan dai son samu ne in za ka yi wata babban gwaninta tun da wannan gwaninta ce kenan ka biya haƙin da yake kanka wanda ya zama na wajibi sannan kuma ka waiwaya baya ka yi abin da za ka yi da dukiyarka kala alhadis dalilu ala shar'iyyat tadbir wannan hadisi dalili ne a bisa shar'antar da diyautar da bawa bayan mutuwa wa huwa muttafaqun ala mashru'iyyati kuma dukkan malaman musulunci wanda ake lura da amincewa da maganganun su sun tai kan cewa ya halatta abu ne wanda shari'a ta yi umarni da shi wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.